أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi da kadartawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabil huda a wannan rana ta ranar lahadi wanda ya daidai da biyu ga watan biyu ga watan al-muharram ko rabiul awwal haka ne rabiul awwal wannan sun tunatar da mu rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 445 wanda ya daidai da 17 ga wata na tara miladiya ta 2023 wanda wannan majalisi na yau an kasance ana gabatar da karatu na al'adabul mufrad na muhammad bin ismail al-bukhari allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi ganin wani uzuri da ya samu malam shi yasa zan mu dan tunatar da junanmu akan wannan majalis wanda idan ba a manta ba jiya ma hakan ya wakana malamin da ya gabatar da tunatarwa ya yi magana akan abin da ya shahi akan abin da ya shahi falalar halartar majalis na ilimi haka ne ko falalata wato mutum ya ringa halartar abin da ya shahi wuraren karatun addini wanda mun gani irin falalolin da malam ya ambata mana wanda babbar falala a ciki wadda ya ambata mana da hadisi yana nan yana da kissa wanda Qais bin Kasir yarda Allah ta tabbata a gare shi wani lokaci yake rawaito hadisi yake cewa wasu wani mutum ya zo ma abi darda yarda Allah ta tabbata a gare shi ya zo mishi daga garin Madina shi kuma Abi Darda lokacin yana Dimashq da ya zo mishi sai Abi Darda ya tambaye shi wani me ya zo da kai wannan gari yace naji labari ne an ce kana bada labari kana bada hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama wato kana karantar da mutane wato karatu ya ce babu abin da ya zo da kai sai wannan ba wata bukata ba ta zo da kai wannan gari ya ce wallahi ba wata bukata ba ta zo da shi ya tambaye shi ba wani kasuwanci ba ya zo da kai ya ce ba abin da ya zo da shi sai zauwa wannan neman ilimi to abin da za a lokacin sai ya ce mishi to ka san da cewa ni nan naji da kunne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة wato dukkan mutumin da ya ɗauki wata hanya yahuda yana ya tafi neman ilimi to Allah subhanahu wa ta'ala zai yassara mashi hanya ta zuwa abin da ya shafi aljanna haka yace mashi wa innal mala'ikata latada'a ajnihataha ridan litalabil ilm ridan litalabil ilm mala'iku su karan kansu Allah yana umurta su su ringa sabke fukafukansu saboda yarda da shi wannan ɗalibin ilimi game da abin da ya fito yana nema wato mala'iku malamai nan sun yi fasara cewa shi mala'iku suna maka irin tafi ruji ne ya zamanto kana taka fukafukansu kamar mun sani dai duk lokacin da irin shugabanni ko wani wanda yake da kima zai zo zaka ga an kitsance mishi hanya musamman ma shugaba zaka ga an mishi tafi ruji wanda zai hayo daga kan shi ya iso inda yake so to shigen haka ne mala'iku suke maka ko kuma wasu malamai suka ce a mala'iku suna kaskantar da wato fukafukan su suna sabke su lokacin da ka huto zakka taho makaranta kaga wannan babbar falala ce haka ya ci gaba da ce mishi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard ka san da cewa dukkan mutumin da yake ma'abocin karatu dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai suna nema mushi gafara mutane ne mala'iku ne itace ne duk wani bawan Allah na kirki yana nema ma wannan mutumin da ya huto neman ilimi gafara yace hatta hitani fil ma' kai hatta da kihaye wanda suke cikin teku suna nema ma wannan wato gafara annabi yace wa fadlul alimi ala alabid ka fadlul qamar ala sa'iril kawakib wato falala ta wanda yake masani wanda ya san karatun addini wanda yake malami akan mutumin da bai san komai ba sai yawan ibada sai yawan ibada yana zawa yana tasalloli yana ibada amma yana yin ta ba tare da ilimi ba annabi ya ce to kamar falalar wata ne game da sauran wato abin da ya shafi tauraro annabi ya ce innal ulama a warasatul anbiya ka san da cewa lalle wasu malamai su ne magadan annabawa ya ce innal anbiya su kuma annabawa lam yuwarithu dinaran wala dirhama basu bar bagadan dinare ko kuma dirhami basu bar gadan wata dukiya menene kadai gadan su shine innama warathul ilma ilimi wannan shine gadan wato annabawa faman akhadahu akhadha bihazzin wafir kasan da cewa dukkan mutumin da ya kama ilimi ya kama hanya ta ilimi to ya kama abu wanda yake da kima abu wanda yake da rabo wanda yake da cikakke to wannan hadisi ya gabata a karatu wanda yake nuna mana irin abin da ya shahi falala ta wato abin da ya shahi halartar wuraren karatu wanda kuma zan mu ɗauki a wannan hadisin cewa malamai su ne wato wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a ban ƙasa bayan annabawa don su zamanto suna isar da wannan saƙo na annabawa wanda suka karɓo daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana wannan yake nuna mana girman malamai da kuma irin ƙimarsu a wannan rayuwa tamu. Akan haka, a yau abin da zai biyo baya kinan zan mu yi magana akan abin da ya shahi falala ta shi ilimin da kuma falalan malamai da kuma kaɗan daga cikin abin da ya shahi ladubba na mutumin da yake neman ilimi kina wannan abu uku insha Allah idan lokaci ya ba mu dama su zan mu yi bayani a kansu abu na farko falala ta ilimi wato ilimi yana da falala wanda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aya alkur'ani yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li zambik wato kai sani cewa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfir li zambika ka nemi gafarar zunubanka wato da horko ubangiji subhanahu wa ta'ala min ya fara ce mana ya ce fa'alam kaga sai ya fara maka da sani ya fara da aiki ka nemi sani kafin ya zamanto wato ka aikata abu ba a fara ba da aikata abu tukwanan ilimi kaga shi yasa Imam al-Bukhari yayi babi a cikin littafin shi babul qawli babul ilmi qabla al-qawl wal amal baban ilimi gabanin abin da ya shahi fada kuma da aiki abu na farko da ake so ka sani ka san ilimin kafin ya zamanto ka faɗe shi sannan kafin ka zamanto kayi aiki da shi duk lokacin da zaka yi aiki ba tare da ilimi ba to wannan tabbas za a samu kuskure wato da yawa ko da ka dace to za a samu kusakurai su ne za su yi zamantarwa sun yi yawa kenan wannan yake nuna mana shi ilimi yana da kima yana da falala wanda ubangiji subhanahu wata'ala da shi ya fara ka fara sani kafin ya zamanto ka ya zamanto ka shaida babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu daga cikin abin da ya shahi falala ta ilimi shine ilimi wato wani haske ne na abin da ya shahi wato basira haske ne na abin da ya shahi ganinka ko kuma abin da ya shahi kwakwalluwarka ko kuma abin da ya shahi zuciyarka irin abin da ya shahi lurarka to da ilimi ake gane wani yana da lura ko kuma wani bayya da lura Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ai ba zukata ba ba to idanuwa bane suke zamantawa sun makamce ko kuma a makamce a zukatuwan mutane su ne suke zamantawa sun makamce saboda babu ilimi babu hasken wato wannan lura a tare da su to idan kana da ilimi zai zamanto zuciyarka kullun tana dauke da haske zuciyarka kullun tana dauke da ilimi wanda wato ba za ka aikata wani abu ba wanda Allah subhanahu wata'ala baya so abu na uku game da abin da ya shafi falala ta ilimi shine ilimi yana gadar ma da mutum tsoron Allah duk lokacin da kake da ilimi to zaka gani tsoron Allah ka yahi karuwa akan mutumin da yake jahili Allah yana cewa innama yakhsha Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai wa'anda suke tsoron Allah subhanahu wata'ala daga cikin bayin shi sune malamai wanda suke masana idan ya zamanto ka san Allah ka san hakikanin wane ne ubangiji kafi zamantawa kafi tsoron shi fiye da mutumin da bai san shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana a hadisi law ta'lamuna ma a'lam labakaitum kaseeran wala dahaktum qalilan aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da kun san abin da ni na sani wallahi da kun yi kuka wanda yake mai yawa da dariyar da za ku yi kadanci irin yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya san ubangiji subhanahu wataala ya san haƙiƙanin wato abubuwa yanda suke wakana yanzu mu duba mu gani jibril alaihi salatu wassalam wani lokaci da ubangiji subhanahu wataala bayan an halicci aljanna da wuta aka ce ya duba aljanna ya duba yaga aljanna yaga aljanna yaga abinda aka tanada yace kai babu mutumin da za a nuna mashi wannan abu face sai ya nemi ya shiga wannan aljanna da Allah subhanahu wata'ala ya zo ya kewaye ta da abubuwa wanda suke na almakare ko kuma abubuwa wanda suke afwan abubuwa wanda suke na shahawat sai da ya duba yace kai ya ji tsoron a al'umman nan a ce babu wanda zai shiga aljanna saboda irin abubuwan da aka kewaye ta wato kafin ka shiga aljanna hadisi yana na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hujibatul jannatu bil makarih wa hujibatul nar bi hujibatul jannatu bi shahawat wa hujibatul nar bil makarih haka ne ko akasi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai an sa ma wato aljanna an sha makance ta da abubuwa wanda wato rai ba ta so bil makare abubuwa wanda rai ba ta tana kin su zaka gani wato idan Allah ba Allah subhanahu wataala ya taimake ka ba hatta da khamsu salawat zaka gani da wani yake tashi amma idan ya zamanto ka rodu imani ya shiga zuciyarka sai zamanto abubuwa sun zamanto maka da sauki amma wani aiki na alkhairi zaka gani kai da kanka zaka gani ba za ka iya yin shi ba ko kuma in zaka yi shi zaka ji yana yi maka yauni to amma abu wanda yake kuma na wato sabanin hakanan wanda zai kai ka zuwa ga abin da ya shayi wuta zaka gani rai ta yi san wannan abu to shi yasa su kuma malamai yanda suka san ubangiji subhanahu wataala da yanda suka san irin wannan abubuwa yanda suke wakana zaka gani sun fi wato waninsu tsoron ubangiji subhanahu wataala kenan shine malam ana abu na uku yake nuna mana cewa shi ilimi yana gadar ma da mutumi ne shine tsoron Allah subhanahu wataala sannan yana daga cikin falala ta ilimi ga baki ɗaya babu wani abu wanda aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi ƙarin shi face shine ilimi yace wa qur rabbi zidni ilma ka nemi ya ubangiji ka ƙara mini ilimi wato shi ilimi ba a zamantarwa a ce iliminka ya yi yawa ko kuma dai a ce iliminka ya yi ya yi kaɗan kullum neman ƙarin shi kake so kuma duk lokacin da kake cikin neman shi lafiya ma idan ya zamanto kana badawa to wannan lokacin iliminka ya yi ƙaruwa shi ne wani malami yake cewa ya zido bi kasratul infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadadata wato shi ilimi yana ƙaruwa ne da mine da yawan badawa da kake gwargwadon abin da ka sani la'alla akwai wanda kuna zama tare da shi ka je ka sanar da shi wannan abu sai zamanto wannan abu kai ya zamna maka kuma ya zamanto kwallonka ta bude kuma ka ƙara samun wani abu ya zamanto ka tahi da shi shi ilimi haka ne ko karatu da muke zauwa muna ɗauka a majalis a wurare na makarantu idan ka koma samu wani in kana da aure samu mata ka karinga karanta mata idan baka da samu wani kananka ka zo ka ce zo mu yi karatu ka koya mishi abinda kai ka ɗauka wannan abinda ake so kada ka wuce gona da iri kada ka wuce iyaka ɗaya daga cikin magabata ya zo ya kirayi baiwa shi ya zo yake ta karanta mata karatu ita ba ta gane komi ba ta gane komi ta ce ita wannan abin ba ta gane ya ce a ai yana karanta ba don ita ba ne ba saboda shi don ya zamna mashi yanzu da abin da ya zamanto kai ka ɗauko shi ka sane shi ka zamanto ka koyar da wani ka karanta wani ka karantar da wani to zai zamanto ya zamna maka ba za ka iya manta wannan abin ba dukan munan mafi yawa malaman makarantu ne yanda kake zuwa makaranta ka koya ma yara karatu zaka ga abu ya riga ya zamna maka ba zai zaman to ya kubce maka ba to haka ne ilimi a koda yaushe kenan shi ilimi ana neman ƙarin shi kuma ƙarin shi shine ka nema daga ubangiji subhanahu wataala ya zaman to ya ƙara ma shi kuma ka ringa ba da sadaka shi sai ya zaman to ya ƙaru falala ta biyar game da abin da ya shafi ilimi ilimi malamai suka ce shine afdalul jihad shine mafificin jihadi wanda mun sani jihadi akwai jihadi na a fita a ɗauki makamai akan tuta ta shugaba domin ɗaga kalmar la ilaha illallah domin isar da addinin musulunci zuwa ko'ina dobancin shi kuma akwai jihadi na abin da ya shahi karantar da mutane to wannan shi ma jihadi ne a je a ringa karantar da mutane a shiga lungu da sako ana karantar da al'umma to wannan shi ma jihadi ne kuma falala gare shi sosai annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi yake cewa man jaa masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa fi manzilati al-mujahid fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan mutumin da yazo wannan masallaci na ba babu abin da ya kawo shi sai dan ya dauki karatu ko kuma shi ya karantar da karatu ya koya annabi ya ce to wannan yana wata manzila yana da wata matsaya yana da wata martaba ta mi ta mujahidi fi sabilillah wanda ya huta jihadi akan domin ɗaukaka kalmar la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa man ja'ahu li ghairi zalika fa huwa bi manzilati ar-rajul fa huwa bi manzilati fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'u ghairihi amma wanda yazo sabanin haka nan annabi ya ce kamar matsayin wani mutum ne wanda yake kallon wani abu wanda yake ba na shi ba wato nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa ilimi idan ya zamanto ka tahi kana neman shi kana da matsaya ta wato mujahidi wanda ya huta domin ɗaukaka kalmar la ilaha illallah falala ta shidda ta abin da ya shafi ilimi ilimi babu wani abu wanda aka ce a yi tanafusi ko kuma a samu wato hasada a cikin shi face ilimi annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yake cewa la hasada illa fitnaini babu hasada sai ga wato abu guda biyu abu na farko annabi yake cewa rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu al-hikma fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha sai abu biyu ne ake yin hasada idan kai sabanin wannan to hasada ce wadda take mazmuma wadda take haramu abu na farko shine mutum ne Allah subhanahu wata'ala ya bashi dukiya Allah ya bashi arziki yazo yana taimaka ma addinin musulunci yazo yana taimaka ma wato miskinai yana aiki wanda yake managarci wanda yake neman yarda Allah subhanahu wata'ala da wannan aikin sai ka zo ka ringa gurin ina ma ubangiji subhanahu wata'ala kai ma ya baka irin wannan dukiya ka zamanto kana aikata irin abin da wane yake aikatawa amma kuma ba ka yi gurin ba cewa Allah ya kwace kwata-kwata dukiya a baka kaga wannan kuma ka koma eh babba hasare ko kuma mutum na biyu shine mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi yana karantar da al'umma yana koya ma mutane karatu sai kai gurin ina ma kai ma Allah ya baka ilimin ba tare da ya kwace mishi ba ya baka ilimin kai ma ka zo ka ringa karantar da al'umma ka ringa karantar da mutane sanin addininsu wanda wallahi malamai suke cewa karantarwa ta abin da ya shafi makaranta wannan da muke gani ta islamiyya da kuma ka karantar da wani koda a gidanka ne koda a kohon gidanka gwalgwadon abin da ka sani ka karantar da shi kai koda a wajen majalisinku ne inda kuke zama ka karantar da wannan duk lokacin da ya aikata wannan aiki to kana samun lada malamai suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi falala Allah ya kawo shi ƙarshen annabawa amma ya zamanto falalashi ta hisu ɗaukaka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala mun sani Allah ya ce wa rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa yahda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi yake fifita junanmu akan junanmu amma idan kai la'akari da faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa addalu alal khairi ka fa'ilihi dukkan mutumin da yayi nuni akan wani abu na alkhairi to zai samu aikin wannan sakayyar wannan abin da wannan ya aikata dukkan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan wani musulmi da zai aikata aiki na alkhairi na lada to yana cikin ladan shi ma annabi ya samu ladan nan tun daga zawwar shi har duniya ta tashi bancin shi malamai suka ce abubakar siddiq ya zamanto bayan annabi babu wani mafificin daraja cikin al'umma kama abubakar siddiq malamai suka ce yana daga cikin wannan shi ma addalu alal khairi ka fa'ile daga cikin asharatul mubashiri na filjanna mutane goma wanda tun anan duniya an rubuta an ce ɗan aljanna ne malamai suka ce shidda daga cikinsu a hannun abubakar suka musulunta a hannun abubakar suka musulunta shi yasa ka karantar da mutum ka karantar da wani yanzu makaranta kake karantar da yara baka sani ba Allah wani zai zamanto an waye gari shine wato mufti na ƙasar gabaki daya ko kuma shine ma mufti na am gabaki daya na al'umma ta musulmi kaga duk abin da ya aikata duk alkhairin da yazo ta dalilin wannan ka karantar da shi to zai shiga mizaninka ba tare da kai an rage maka ba to babu abin da zaka samu wannan sai a cikin addinin musulunci kuma sai a cikin ilimi shi yasa wani malami yake cewa kada ka yarda wallahi irin su malam Abdurrahman su malam Muhammad su fara koya ma danka suratul Fatiha a zaka kai shi makaranta tun a gida koya mishi Fatiha he ya iya ta sai ka kai shi makaranta to malam adasa daga nan Fatiha dai ya iya suka ce dan me yasa yace suratul Fatiha a kullum waye ka maimaita ta so 17 so goma sha bakwai malam ya koya ma fatiha to kuma ka ce ba hasada wace wanke ma malaman makarantu kuma to idan ka koya ma ɗanka suratul fatiha ladan wannan da yake karanta na sallah ka gani wannan na kullum da harafi ɗaya lada goma yana shigowa cikin mizaninka to kai malaman makarantu fa ina ji fa a ci gaba da gwagwarmaya ta koya ma al'umma karatu to wannan ba ka same shi ba sai akan abin da ya shafi ilimi shi yasa addinin musulunci a game da abin da ya shafi alkhairai da ilimi da neman ilimi ake son ana ne ba laihi ana iya tanafusi ba laihi ana iya tanafusi a ringa rigai rigai a ringa gaugawai kowa ya samu shine yake yi amma dai ya zaman tomi ne mutum ya kyautata wato niyyar shi ya sa ya ikhlasi a cikin wato abin da ya shafi aikin shi abu na bakwai daga cikin abin da ya shafi ilimi daga cikin falalar ilimi hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala yake son shi da alkhairi ya nuface shi da alkhairi to zai sanar da shi addini samun kanka da kai ubangiji subhanahu wata'ala ya yassara maka kana zawwa makaranta kana daukan karatu kana zawwa majalis kana daukan karatu kana bude karatu kana muraja'a wallahi Allah ne yake son ka da alkhairi Allah ne yake son ka da alkhairi kada ka yarda shedan ya zamanto ya rinjaye ka akan barin wannan aiki saboda alkhairi ne kake cikin shi to shi yasa ilimi a cikin addini babban abu ne saboda Allah subhanahu wata'ala ne ya nuface ka game da abin da ya shahi wato alkhairi sannan malamai suke cewa yana daga cikin falalar ilimi har ana gabatar da shi akan wata ibada kuma shi kanshi ibada ne yanzu misali malamai suke cewa daga tashi cikin dare kana neman ilimi kana muzakara ilimi daga tashi kai salloli wanne yayi malamai suka ce neman ilimi yayi ka tashi kai neman ilimi a lokacin wannan yafi ya zaman to ka tashi kana yin nafil filoli to ka gani ashe ba karamar falala ba gare shi ba to wannan duka kaɗan daga cikin falaloli na abin da ya shafi shi ilimin abu na biyu shine muka ce falala ta malamai idan aka ce ilimi dole za a danganta shi da malamai saboda a wajen malamai ne ake ɗaukan wato ilimin Allah subhanahu wata'ala yana cewa shahirallahu أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم كغنم الله سبحانه وتعالى يا سنيا malamai cewa malamai amintattu ne malamai sakat ne Allah ya ce ya shaida cewa babu abin da ya cancanta a yi ma bauta da gaskiya sai shi ubangiji subhanahu wataala haka mala'iku sun shaida haka ma'abota ilimi kaga wannan yana mana nuni akan cewa halala ce ta malamai da kuma cewa su malamai wato amintattu ne masu adalci ne a ubangiji subhanahu wata'ala anan ya sanya abin da ya shafi shaida wasu akan babban lamari shine cewa la ilaha illallah shine kalmatu tauhid kalma ta tauhidi kenan wannan abu ne wanda yake nuna mana wato malamai suna da falala abu na biyu daga cikin abin da ya shafi falala ta malamai shine irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yabi malamai ya zamanto ya yabe su a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala cikin suratul ankabut yake cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wama yajhadu bi ayatina illa zalimun ce bari dai wannan ayoyi ne wanda suke bayyanannu amma aina a kirazan wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi malamai kenan kaga wannan malamai suka ce aya ce wadda take yaban malamai take girmama malamai dole ya zamanto ana ganin kiman malamai a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa baya daga cikin mu mutumin da baya jin kankaramin mu baya zamantowa baya ganin darajar abin da ya shahi malamai annabi ya ce baya daga cikinmu to ka gani dole ya zamanto addini ne ya zamanto malamai al'umma suna ganin wato matsayinsu suna ganin ƙimarsu suna ganin abin da ya shahi wato irin manzilarsu wanda kuma a nan su ma malaman da yawa akwai wanda suna kiran kansu malamai amma alal haƙiƙa ba malamai ba ne ba zaka gani wasu malaman ba su ba ba addinin musulunci ƙima ba su ba ba kansu ƙima shi sa wani malami yake cewa falau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la'uzima walakin ahanu fahanu wa dannasu makhyahu bil aqma'i hatta tajahama yake cewa da ma'abota ilimi sanuhu sanahum da sun kare ilimin wannan sun kiyaye wannan ilimin to ilimi sai ya kare su ilimi kuma in ya kare malami dole al'umma da kaki da kas da kaso zakka gani wato dole kana kimanta wannan malamin akwai malamin da zakka gani la'alla ya zamanto kahi shi amma yana zawwa zakka ga ya ma kwarjini a waje zakka ga kwarjinin shi kake zakka gani da yawa a yanzu idan aka zo ana gabatar da mutane a rayuwarmu ta yau da gobe a ce suwaye masu kima suwaye masu manzila wanda za a sa sahun gaba abu na harko da zaka ga mutane al'umma suna kawo shi su ne shugabanni wancin shugabanni ko a kame dukiya to amma wannan in su je su zo daga sun zo wajen malami wanda yake malami ne rabbani malami ne na Allah subhanahu wata'ala wallahi su kansu sun san sun zo wajen malami zaka ga sun kwarjinin wato yadda zai ɗauke su wani magana ma da kyar zai ringai saboda irin ya kiyaye ilimi ilimi kuma wato ya zamanto ya kiyaye shi to yana daga cikin falala ta malamai abu na uku daga cikin falalan malamai kamar yadda muka gayi a cikin falala ta ilimi su ne magadan annabawa wato malamai magadan annabawa ne kuma dukkan wata mas'ala da zata shahi musulmi game da abin da ya shahi addininka kada ya zamanto kayi gaba gadin aikata abu ba tare da wato ilimi ba shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce mana fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun wato ku tambayi ma'abota ilimi malamai idan har kun kasance ba ku san ba abu ku neme su fatawa su sanar da ku cewa kaza da kaza da kaza ya kamata a yi dukkan matsala idan ta zo maka ta addini to dole ka koma wato zuwa abin da ya shahi malamai yana daga cikin falala ta malamai shine wannan ilimin nasu da suke zawa suna karantarwa wasu sun zo sun allafa sun yi ta'alili sun buga littattafai to zai yana nan ladan su koda ya sun mutu wato suna samun lada annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalatha idan dan adam ya mutu to ayyukan shi sun rigai sun tsaya sai dai wasu abubuwa guda uku annabi yace sadaqatun jariya sadaka ce yayi mai gudana shine yayi sadaka yayi wani wakafi misali ya gina masallatai ko ya gina makarantu ko ya sai ma daliban karatu littattafai ko alqur'anai ana karanta ana amfanuwa da wannan abun to lada ko da yana cikin kabarin shi lada yana kai mishi annabi yace au ilmun yuntafa'u bihi ko kuma ilimi wanda ya karantar aka amfani da shi sawa'un yazo ya karantar an dauka an yi tasjili wasu suka ji suke ta amfanuwa da shi ko kuma wanda ya karantar suke ta karatu ya zamanto suna karantar da wasu ka gani ko da ya mutu su sun mutu su ma sun karantar da wani a ba su lada kuma shi ma a ba shi lada kamar yadda muka gai cikin addalu alal khairi ka fa'ilai to kaga wannan sai ilimi ko kuma ya zo ya rubuta littattawai yanzu wannan majalisi wani littafi ake karanta shi al-adabul mufrad imam al-bukhari ya rasu ta shekara 256 shekara nawa da rasuwar shi yanzu shekara takriban 200 da nawa da 19 ko da nawa da 200 da nawa ko da 100 da wani abu to akalla 200 misali 200 wannan abin da ya rubuta ake karanta yanzu kuma lada yana kai mishi kaga ba wani abu da zai baka irin wannan abin sai ilimi duk kasuwancin duniya nan ka taba ganin kasuwanci kai kana samun riba har ka mutu daga ka mutu kawai riba ta koma wajen magada kana mutuwa ya tsaya abin da kai ne ya tayi to ilimi duka yana nan shi yasa rayuwar malamai zaka gani Allah subhanahu wataala ya sanya mata albarka la siyama idan kai abu da ikhlasi Allah ya karbe shi to za ka gani abin nan ya dawwama ya wanzu a ban ƙasa yanzu nan imamul bukhari littattafan da ya allafa imamun nawawi arba'una hadisi wannan da ake cewa arba'unan nawawiya babu makaranta babu islamiyya babu gidan musulmin da baka ce ba a ciki an samu wanda ya karanta arba'una hadisi duka kuma malamai suna cewa bai kai ba shekara 35 ya rasu a ce anan ma ba a rasa irin sa'ayi imamun nawawi wanda yake da talatin da mala abdurrahman kowa talatin da biyar wai ilimin da shi ya yi kai a yanzu a baka shekara ɗari ma ba za ka iya allafawa ya buga littattawai da yawa kuma allah ya karɓa ya sanya ma rayuwa albarka ya wanzu ya tahi ya tahi ga shi nan muna ɗauka muna karantawa babu majalisin da a garin musulmi baka ji ba an ce ma ana sa riyadu salihin ana karantar da al'umma ga sharhin da ya masa yi muslim alminhaj ga almajmu littattawai ya allafa da yawa to wannan duka yana daga cikin ilimin yun tafa'u bihi ilimi wanda bayan mutuwarka wato zai zamanto wato ana amfanuwa da shi lada yana kai maka to ka gani wannan yana daga cikin mi falala ta malamai falala ta wanda Allah subhanahu wata'ala ya basu wato wannan ilimi abu na uku yace awwalalun salihun yad'u la ko kuma da wanda yake managarci yana roƙa maka gafara bayan wato abin da ya shahi wato rasuwarka kenan wannan abin da ya shahi wato falala ta malamai falala ta biyar sannan abu na gaba shine ilimi yana yawaita ladan wanda ya aikata kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa ma naqasa mali abdin min sadaka wato dukiyar mutum dukiyar bawa bata taba tawaya ba bata taba ragewa ba wato dan yana bada sadaka yace wala zalama abdun mazlamatan fa sabara alaiha illa zadahu Allahu izza da daya bawa ba a taba zalunta shi wani zalunci ba sannan ya dau hakuri akan wannan zalunci face ubangiji subhanahu wataala sai ya ɗaukaka shi sai ya ɗaukaka wato matsaye shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqarin aw kalimatin nahwiha wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu qala innama ad-dunya li arba'ati nafar abdun razaqahu Allahu malan wa ilma فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa kusan da cewa duniyan nan tana wajen mutum hudu na farkon shine bawa bawan Allah wanda Allah subhanahu wataala ya azurta shi dukiya da ilimi kai yanzu kana da dukiya kuma kana da ilimi kasan ko da baka ji ba an kawo hadisi an ce ma wannan yana da falala a zamaninmu na yanzu kana da falala saboda a yanda mutane suke fifita abin da ya shafi dukiya akan sauran abu to Allah ya baka dukiya kuma ya baka ilimi da ya baka wannan dukiya ya baka ilimin wannan sai ka zamanto kuma kana da tsoron Allah ya zamanto kana ba da wannan ilimin dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya baka kana jin kan bayi kana taimaka ma wanda busu da ilimi kana bada shi kana faɗin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shi ne yake da mafificiyar matsaya shi ne yake da mafificin girma wato idan Allah ya baka ilimi kana badawa wallahi ba ƙaramin ni'ima ba ce idan Allah ya lulluɓa maka ita kuma da dukiya to wannan ha sai dai kawai kai ci gaba da godewa Allah subhanahu wa ta'ala saboda kalla ake samun wanda Allah subhanahu wata'ala ya hada ma wannan zaka ga wani Allah ya bashi duke amma bai bashi ba ilimin idan Allah ya taimake shi da duke sai ya zamanto yana sa ta ta hanya ta kirki wani kuma Allah ya bashi ilimin amma bai bashi ba dukiyar amma wannan ba sharadi bane ba ba sharadi bane ba cewa idan Allah baka ɗaya ba zai baka ba ɗaya a'a Allah yana iya baka duka kuma Allah yana iya hana ka duka kuma Allah yana iya baka kaɗan ya baka ɓangare guda ya baka ɓangare guda sai ya zamanto an samu wasu nan sun kama wanda suke da ilimi sun kama da da'awa wanda suke da dukiya sun kama akan tahiyar da wannan lamarin nasu to wannan ko ma manzila ce wata Allah subhanahu wata'ala wato ya ba malamai sannan kuma yana daga cikin falala ta malamai kamar yadda muka gayya a cikin wancan hadisi na farko da muka ambata shine wato istighfari da abin da yake kalkashin sammai da cikin sammai da kasai yake yi ma malami annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta da kifaye a cikin ruwa suna yi ma wato malami neman gafara suna nema ma malami gafara kaga wannan ba karamar wato abin da ya shafi falala bace kai wanda kake neman karatu a ce dukkan kan itace kan bayan Allah mala'iku gine-gine kai hatta da teku a teku a tekun kihayen da ke ciki da sauran halittu ga baki ɗaya suna nema ma gafara cewa ya Allah ka ji kan bawan kawa ne ya Allah ka gafarta ma wani kaga wannan matsaya ce manzila ce wadda take wato ta malamai haka neman ilimi da abin da ya shahi malamci wata wasiya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da abi sa'id al-khudri yarda Allah ta tabbata a gare shi ya rawaito annabi yake cewa sayati aqwamun yatlubuna al-ilma fa idza ra'aytumuhu faqulu lahum marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aqnihum allimuhum annabi sallallahu alaihi wasallama yace sayati aqwamun wasu mutane za su zo wato za su zo ba za su zo sawa'un su zo birnin Madina ko kuma su je neman ilimi shine yace yatlubuna al-ilma suna neman ilimi fa idza ra'aytumuhu idan kun ga wannan mutanen annabi yace ku ce musu lale lale da wasiyya annabi sallallahu alaihi wasallama ku musu marhaba da wasiyya annabi sallallahu alaihi wasallama wato annabi yayi wasiyya daman ga sunan za su zo to marhaban ka zo daman kai wasiyya annabi sallallahu alaihi wasallama ne wato annabi yace fa'allimuhum sannan ku sanar da su wannan ilimi idan kaga wannan manzila ce matsaya ce falala ce ta abin da ya shahi wato malamai haka yana daga cikin wato abin da ya shahi kima ta malamai ya riga ya gabata shine inda ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama sannan kuma mun gayi cewa afdalul jihad yana daga cikin talabul ilm kenan kaga nan ma malamai wato za su zamanto sun shiga karkashin wato wannan kenan wannan duka yana daga cikin wato falaloli da muka ambata ta malamai to game da abin da ya shahi ɗalibin ilimi gaba ta uku ita ce wato ladubba na neman ilimi ladubba na neman ilimi shi ilimi na addinin musulunci yana da ladubba wanda wanda ba na addini ba ma ana sa wasu abubuwa na abin da ya shahi ladabi to amma na addinin musulunci yana da ladubba wanda idan ka ladabtu da wannan ladubba to tabbas da ikon Allah subhanahu wataala Allah zai yassare maka samu ilimi abu na farko shine hakuri hakuri dole dalibi wanda yake neman ilimi sai yayi hakuri sai ka yi hakuri akan neman ilimi saboda a yanda rayuwa take lafiya ma a irin wannan lokaci namu yanda zuru shagulgula sun yi yawa la'alla kana can kayi wani program ko an yi wani program sai da kai sai zamanto yayi gamdakatar da abin da ya shafi zawwa karatunka idan baka yi ba hakuri ka danne zuciyarka na ka zo wannan karatun to zai zamanto ka yi asara ka biya wancan ka tafi kuma wannan karatu ya barka shi sa malamai suke cewa dole wato abin da ya shahi ilimi wato abu na harko wanda bawa ya kamata mai neman ilimi ɗalibin ilimi ya zamanto ya kula da shi shine haƙuri haƙuri akan karatun da haƙuri akan zawwa neman karatun da haƙuri akan wato hatta idan ka zo wajen malami wajen karatu wani abu da malami zai ma dole ka ɗau haƙuri kada ka zo ka gani cewa a'a ai malami da kake zuwa karatu wajen shi shine ma kake karawa a'a shi kawai karantarwa yake sadaka ce yake karantarwa ta ilimi idan ka yi haƙuri sai ka ci riba idan baka ɗau haƙuri ba to ba zaka zamanto ba ka ci riba wannan abu dole sai da haƙuri kenan wannan abu na farko abu na biyu shine tsarkake niyya kai ikhlasi akan wajen neman ilimin wannan akan wajen neman ilimi ya zamanto neman ilimin da kake kana nema ne don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ka gyara addininka ka gyara lahirarka saboda gobe ranar tashin alkiyama ba kana neman ilimi ba don mi don riya ko don a ce ma wani ai dan makaranta ne kullum ina ganin shi da littayi yana huciya nan eh ko kuma in ka zo wasu suna zaune a fada ringa musu assalamu alaikum kai dan makaranta kana rike da littafi kana nuna ma kana hudo ma littafin dan su gani cewa ko kai dalibin ilimi ne to ba irin wannan ba a'a ka kyautata zuciyarka wannan ilimi da kake nema da farko rafa'ul jahal ne kake yi mi akan karan kanka zaka dauke ma kanka jahilci sannan kuma idan ya zo wani ya tambaye ka ko Allah ya kadarta maka zaka iya dauke ma al'umma jahilcin abinda ba sani ba su ma ka dauke musu saboda shi ilimi idan kana da shi kuma ba boye ba a tambaye ka ba abu matsala ta addini ka sani kuma ka boye wannan matsala idan ka boye ka shiga karkashin wa'idi da ya zo kan hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa dukkan mutumin da aka tambaye shi wannan ilimi ya boye shi to za a yi mashi linzami a jiwa shi cikin wuta wato jahannama Allah subhanahu wataala ya zamanto ya kare sannan kada ka nemi ilimi dan neman shahara ce kai kai yanzu kawai neman ilimin ka na neman shahara ne ka dan yi karatunka shi kenan lasiya ma a irin wannan lokaci da muke cikin fitintuni da ka gani kowa dai Allah ya kadarta mishi wannan salula kuma kowa Allah ya kadarta mishi yana da kwanta facebook sai ka zo ka kafa ma kanka kamara kafa ma kanka wani to ni ne wani zan yi magana akan dawan so ma in yi magana game da kanka yanzu kai kai ne ma kamar babban malami na garin gaba daya to kaga wannan wanda yake irin wannan abu ne wanda bai dace ba wani ilimi wanda yake da ma'abocin ilimi an san malamai ko wanda yake neman ilimi da tawazu da kaskantar da kai zaka gani wani abin ana gabatar da malamai wani malamin ka zo ka ce mishi malami zaka je na almajiri haka ne ko ina ce a ba mu kai ba matsayin malami amma kai yanzu ka hudu ai wani da yayi magana raddi lafiya ma yanzu raddi raddi ne ga wane wane ya wuto yayi magana kan kaza malam wani zaka ga wani malamin lalla yayi kuskure eh yayi kuskure bari malamai wanda suka zamanto sun gogo a ilimi su zamanto sun yi tambihi sun bayyana ma al'umma wannan kuskura ba naka bane ba kai ka fahimci kuskure ne yayi ko to alhamdulillah sanar da wanda suke kusa da kai eh la'alla ya zamanto ba kuskuren bane ba kai ne ka fahimce shi akan kuskure to amma kai yanda kake son shahara so kake kai ma yanzu kawai ya zamanto kai ne shekul islam na da magaran cewa dukkan abin da aka yi a ringa dawo kanka kai ne zaka ringa bayar da fadawa to kaga wannan babban hadari wallahi babban hadari ne a irin wannan yanayi da muke ciki saka gani wane ya ma wane raddi wane ya ma wane raddi wannan shi ma ya melo wannan babban matsala ce wannan malamai suke cewa kada ku shagaltu da yi wa 'yan bid'a raddi kada ku shagaltu saboda su daman miye suke so su shagaltar da ku akan abin da daman su tun farko diyan da zaka wuto ka yi musu bayani ba yarda ba za su yi na farko sannan sun shagaltar da kai akan karantarwar al'umma zo a zamna yayi kaza ku bar shi idza nataqa safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi as-sukut haka imamu shafi'i yace yace idan wawa jahili yayi magana fala tujibu kada ka amsa mishi yace saboda mi idza kallamtahu yace idan kayi mishi magana yace farrajta anhu kai ka yayi mishi lokacin da yazo yayi wannan magana daman dan yayi mi da niyya ya bata maka rai ya sama bakin ciki kaza da kaza ka maida mishi kinan ka yaye mishi wannan bakin cikin yace idza kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu idan kuma ka bar shi da shi da bakin cikin shi zasu mutu zai zamanto yana kuna yana kuna yana kuna la'alla in zai sake wata magana zaka ga da zage zage zai wuce ba da ilimi ba to wannan abin da ya shahi shi ilimi babban ladabi ne zamanto mutun yana sa ikhlasi a ciki kana sa dan Allah akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa man talaba al-ilma li yujari bihi al-ulama aw li yumari bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya nemi ilimi ya nemi wannan ilimin dan mi dan ya zamanto ana sa shi shi ma a sahun malamai a su wane malam malam wane fa kai ka gani fa yanzu fa aka zo su ne a gaba gaba to mu ma dole mu zo makarantar nan nan ya zaman to idan mun zo a ringa kawo kujera ta mu kusanta su mu ma muna goguwa ko kuma annabi ya ce ko kuma dan ya zaman to ya ringa jayayya ko ya ringa janyo huskar jahilai wawaye ta dawo kanshi a zaman to shi daman abin da yake so kawai in ya dauki magana ya hau facebook ya fara media ya zama to ga baki ɗaya kowa ya ci kai wani ho yayi wata sabuwa yanzu wani yayi magana kan kaza wani yayi kaza kaza kaza a dawo ga baki ɗaya jahilai da wanda suke kaza da kaza ana ta bai shi daman shi dan haka ya nemi ilimi yace ko kuma mene ko adkhalahu Allahu nara Allah subhanahu wataala to zai sanya shi wuta dalilin wannan aiki a wajen rafazi ya zo ya ce kuma bai wa lam yajid ra'ihatal janna abin lafazi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwata kwata ba zai ji kamshin aljanna ba wanda aljanna kamshin ta ana jin shi daga shekara wayan daga tahiya ta shekara 500 ake jin kamshin aljanna to shi kwata kwata ba shi ba shiga aljanna ko kamshin aljanna bai ji shi yasa wallahi wannan haraka ta hanya ta neman ilimi hanya ce mai hadari idan mutum bai ba ikhlas idan baka kyautata ba baka yi ba dan Allah to abu ne wanda yake da hadari abu ne wanda kana ganin la ana tahiya shikenan da man dan kai dan asa ga cikin malamai shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin mutane uku wanda gobe ranar tashin alkiyama su za a fara ma azaba daga ciki akwai makaranci ya yi karatu ya zo ya karantar in ya ɗauki mikro ya fara karatu ko ya fara wa'azi ko ya fara karantarwa shiru ake ana sauraron shi ana kabbara Allahu akbar kaza da kaza to daman da ya neman ilimin wannan dan wannan ya nema Allah ya tambaye shi wani na baka karatu na baka ilimi na baka sauti na baka kira'a an baka qur'ani an baka kaza an baka kaza mi kai da shi yace ma Allah ai ya karantar yayi wa'azi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ubangiji subhanahu wataala yace a a kai ne dan a ce ma makaranci kai ne dan a ce ma malami kai ne dan a ce ma kaza ayi wutar jahannama da kai Allah subhanahu wataala ya kai to shi yasa dole akwai buƙatar ikhlasi akan abin da ya shafi neman ilimi abu na uku shine aiki da ilimi aiki da ilimin ya zamanto dukkan abin da ka ɗauka ka aikata shi na ilimi na hani ka hannu na aiki ka aikata wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bis su daukan aya biyar goma face sai sun yi aiki da ita sai sun yi aiki da wannan sun dauke sun karanta karatu an fahimci menene to sai a je a tabbaka kuma sai a je a tabbaka aya ta sabko cewa to daga yau fa duk wanda zai gada da annabi sallallahu alaihi wasallam faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa to yi kun ba da sadaka tukun saboda munafukai da mushrikai sun zo suna karcirban annabi kun gani ko magana da muka yi akan kula yan bid'a yin rabi sai su zo su yi karcirban annabi wanda suke so su zo su dauki karatu a hana su su kasa samun dama idan da ba a yi ba karcirban shi to za a zo a samu mutum 100 misali sun dauki karatu to sai su zo su yi ta yi kaza da kaza da kaza da kaza shi kuma rasulullah ya zaman to yana nan ubangiji subhanahu wataala kuma ba a taba annabi ya kyale yace to daga yau dukkan mutumin da yake so ya gana da annabi to faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa to sai an bada sadaka a a to yau abin ya koma da kudi to kenan sai suka shanye shi yasa wannan ayat don mu gada muku don mu yi istishadi da ita akan irin yadda sahabbai suke kokarin aiki da abu aka ce aliyu bin abi talib shi kadai ya aikata wannan yanzu zai gana da annabi ya bada sadaka ya gana kuma sai aka shaye hukunci kaga an ka hukunci kahin a shahe shi sahabbai yadda suka aikata shi sa duk abin da ka dauka tamara ta ilimi abin da zaka tsururuta shine aiki da shi aiki da shi abinda ka ɗauka ya zamanto ka yi aiki da shi shine zai zamanto wato ilimin wannan naka ya yi amfani kada ya zamanto ilimin ka kamar sanar himari ya hamilu asfara kamar jaki ne wanda an ɗoro mushi littattawai ka yanzu kana da jaki sai ka ɗoro mushi su sayi bukari duka kutubu sitta ka ɗoro mushi da tafsirai gabaki ɗaya zai ɗauko maka ya cike ya wannan kaga ba abin da ya sani jakin shi yake nan har yanzu to don haka in kana da karatu abin da ka sani abin da ya fi dacewa ya zamanto wato ka yi aiki da wannan abu sannan kada ya zamanto kuma akwai da yawa wasu zaka gani su ce ai wane ya koya mana karatu kaza kuma shi bai aiki da ba rishin aiki da shi ba shi bai ke nuna cewa kuma kai ba kai ba aiki da shi wannan rishin aiki da shi da bai yi ba bawa ne tsakanin shi da Allah subhanahu wataala kenan kai wanda ka fahimta kada ka yarda shedan ya rude ka aiwa da ma bai ko kuma ai akwai da yawa wasu butsiyin kaza a'a ka fahimci haka annabi ya karantar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai Allah haka yace ai to kai shi sai dai a kashe tsohuwa akan dauda wata ke kai kawo dukkan wani laumata la'im katta zamanto ta saka wato ka hannu akan aikata wani abu wanda ka tabbata cewa addinin musulunci ne abu na hudu ya zamanto ka dawoma kana muraqaba ta ubangiji subhanahu wataala yana daga cikin ladabi na ilimi ya zamanto kana kula da cewa fa Allah subhanahu wata'ala ya san asirinka ya san abin da yake bayyana naka ya zamanto kullun kana bainal khawfi war raja kana tsoron azaba Allah kana kuma kamnar rahama Allah subhanahu wata'ala wanda shi musulmi malamai suke cewa kullun ya kasance yana da wannan fuffuke guda biyu fuffuke guda ya zamanto kana tuna azaba Allah fuffuke guda kuma kana tuna rahama Allah kada ka fifita wani akan wani kada ka fifita wani akan wani wasu malamai suka ce hatta wajen mutuwa idan ka zo kamar kai ka tsaya a agana saboda suka yi dalili akan wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen wani yana gaka da mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi yaya kake jin ka yace wallahi ina tsoron zinubaina da na aikata amma kuma ina kamnar rahama Allah yace babu ɗaya bawan da zai zo irin wannan hali da yake ciki ya hada wannan abubuwa face ubangiji subhanahu wata'ala sai ya kare shi ya amintar da shi game da abin da yake jin tsoro kuma ya bashi abin da yake kauna ma wasu malamai suka ce idan ya zama wajen mutuwa kana iya karfafa bangaren arraja shine bangaren kaunar to amma a rayuwarka ta yanzu sample kada ka ce a akai ho kullun kawai inna allaha ghafurur rahim a a can ka tuna inna allaha shadidul iqab ne kullun he kana gama wannan alqur'ani gabaki ɗaya in ka duba zaka gani Allah yana ma bayanin haka ne ghafiriz zambi wa qabilit tawbi sai ce mi shadidul iqab zil qawl la ilaha illa hu alqur'ani in ka bibiye shi zaka gani duk ayoyi suna ma magana akan baina at-targhib wat tarhib baina al-khawfi warrija idan haka ake so mutum musulmi ya zamanto wato ya dawwama akan wannan muraqaba ta ubangiji subhanahu wataala sannan kuma ya yawaita addu'a akan neman ilimin shi ka yawaita addu'a cewa kullun ya Allah ka bani ilimi mai amfani Allahumma allimna ma yanfa'una Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da kinan wannan addu'a da zaka ringa yi Allah subhanahu wataala sai ya taimaka maka akan abin da ya shahi wato neman ilimin ka abu na biyar game da abin da ya shahi wato neman laduba na neman ilimi shine wato ribantar lokuta ribantar lokaci babban abu lokaci wallahi lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana hadisai da yawa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana igtanim 50 hamsan qabla 50 karibanci wato wasu abubuwa guda biyar kafin biyar su zo ma samartakarka kafin tsufa ya zo maka kana sarmayi mai jini a jika kana iya ayyuka na ibada kana iya tashi ka nemi ilimi to ka tashi tun farko ka nema ka ƙara ka ƙara ka nema duk inda yake ka nema akwai lokacin da zai zo maka kana so ka yi baka iyawa saboda jiki ya yi rauni jiki ya yi rauni haka ne yana daga cikin abin da malam yake faɗi mana kullum a tashi a nemi ilimi a ƙara ko ina ne a je a nema kowanne ne a nema suna cewa da sun san irin yadda duniya za ta kasance wannan lokaci an samu abubuwa da yawa wai a yanda suka yi kokari suka dau karatu ba a baya da sun kara a haka to shi ilimi haka ne duk wanda lokacin da kake neman ilimi ka ribanci lokacinka saboda akwai lokacin da zai zo maka wallahi kana so kai baka iya ba kana so kai zuciya tana so amma baka iya ba jiki yayi rauni in ba dan ba dai ka tarbiyyantu ma akan kullun cikin neman ilimin kake da wani lokaci ba ka iya makarantawa amma ka duba ka ga malamai zaka ga shekaru sun ja amma kullum suna cikin karantarwai abu ne wanda wallahi idan ba su yi shi ba ba su jin daɗi kuma jikin nasu idan ba su yi ba kamar wani abu ne wanda idan bai yi ba kamar yadda albiri yake cewa fa kutun ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wa an sharibta shi abincin rai wanda yake ga ɗalibi ga malami shine arwahul ma'ani shi ne wato wannan ma'anoni da littattafai da kake karantawa zaka gan ana baka tarihin malamai suna gadan asibiti bisu da lahiya zaka yi can yana kwance zai ce dauko min littafi kaza dauko min budo mini kaza duba mini karanta min wannan hadisin ya karanta ma to me da saboda a kwancan da yake bai da lahiya ma wata muzakara ta karatu ce yake wata muzakara ta karatu ce yake imamul bukhari in ba manta ba shi ake bada labarin shi cewa sai yayi tashi ya kunna hutila a cikin dare su wajen goma sha biyar ya tashi wai menene yake cikin barci ne matsala take zo mashi ka san wani abin kai hankali ma yake ce abin sai a hankali cikin barci wata matsala wata fa'ida za ta zo mishi ya tashi ya rubuta ta ya koma kayin ka kwanta ina ji su goma sha biyar ya tashi wai kuma a lokacin wuta ba irin tamu ba kai daga ka tashi haka ka janyo littafin naka ka rubuta in ka rubuta in ka tashi to shi ya ya kunna a ci balbal misali ya zo ya ɗauko taddawa da wannan ya rubuta kuma ya koma ya ci gaba da barci in kuma ka dawo bangaren ibada irin su fiyanin sauri shi yana barcin ya tuna jahannama yake tashi ya zabura ya je ya har wallahi fara sallah ka gani magabata to fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu ya kamata mu yi koyi da magabata to a gurguje dai abin da ya shahiri bantan lokaci wallahi la ma mu a irin wannan lokaci wannan yana daga kyau ya zamanto malaman makarantu su sake tsari irin abin da ya shahi makarantu na islamiyya yanzu ba kansu kaga ana karatu sahi da mareki amma daga an fara lakwal wata tara za a yi wannan marecen an bar yara su kuma da karan kansu ba kowa ba ne ba zai iya ciya ya je ya yi karatu ko kuma wasu ba uwayen ba uwayen in suna so su yi ma wato idan aka zo wasu makarantun ba a yi sai a rasa to mafi yawan kuma yaran tashi ɗaya ciki to yanzu wannan dimmarecen da bisu komi sai ya girma Allah subhanahu wataala ya kadarta yana neman ilimi yayi ta kaico ce ina ma wannan lokacin ya sa har da arba'una hadisi ya hardace ina ma lokacin wannan ya sa kaza ya hardace ina ma lokacin wannan yayi tilawa alqur'ani ya ribanci lokacin saboda idan kana neman ilimi da gaske da gaske wai ba irin yadda muke yi ba kama kame da gaske wata lokacin zaka ga ya ma kadan shi yasa dole shi ka dauka a cikin dare Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mishi wasiyoyi guda uku akan abin da ya shahi na karshe ce yayi wuturi kafin ya kwanta dan me yasa ya kasance da sahi idan ya kaso hadisan shi wajen Annabi da dare yake dawowa yayi ta muzakarar su to yanzu da ni da kai nawa ne muka zo makaranta muka dauki karatu muka kowa da dare muka bude muke ramu muraja'a wanda wallahi kuma lokacin da muka je muka buɗe muke muzakarar wannan ita ce karatun muna da matsala akan neman ilimi nasiya ma neman ilimi na addini mun tarbiyyanta akan neman ilimin boko akan muzakara ta ilimin boko duk yanda ake ciki kana da program ɗinka na, na karatunka na lakwal cewa daddare sai na yi karatu he in kai ƙarhe goma sha biyu in kai ƙarhe ɗaya ina mine ina magana pitagor fuskar kaza da kaza in kana ta lissahi in mathematics ce kana ta yi kana ta yi kana ta yi ka sa ka kasa kamo balar da x kana ta yi Allah gaskiya ce wannan ko ba gaskiya ba ce to tsakani da Allah yanzu a cikin mu iske karatun addini karatun addini ka zo bari wanda kake zawwa kake program kake dauka karatu a makaranta yanzu adabul mufrad ake a wannan rana iske tun da aka fara misali la'alla wani waje ya barka la'alla tun da aka fara da kai to ka taba ɗauko shi daga baya ka ce na fara muzakarar shi ban ce ba harda don kafin aje ga harda ka ce ka fara muzakarar karatun wannan da ake yi daga ranar lari sai lari shi yasa nan kullum usar sharabil idan ya zo yana karatu in ya ambato wani abu wanda an gan shi kaje na mun ganshi wa mun ganshi mun yi shiru kuwa to wallahi mun sake tsari he mun sake tsari akan tsarin mu na karatun addini mutanen da yaya suke dare duk dare sai an kunna wuta an yi an yi takara a zo a sa allo gaba a yi ta karatu a yi ta musakara to amma abu yanzu ya canza zaka gani in akwai ma wasu 'yan kalilan ne masu yin irin wannan 'yan kalilan ne masu yin irin wannan akwai wanda suna da program lasema irin wanda in makarantar ta shahi addinin musulunci kuma an yi ta yantarna za ka gani tun karhe uku ina tunani akwai wata rana da muka sai wata ziyara maradi mu a nan lahiya lawai kai barci ya can an yi a salatu ka tashi ya ma an tada ka ce a bidadda baka ku je kawai an ajiye mu sakanin ziyara cikin wata makaranta wadda take yantarna kawai wajen ƙarye uku muka gani wani ya zo da hiji kawai yana pip dan yana matsa ya haske mana duka ya tada kowa ya yi ta oda a tashi mi a tashi kowa ya tashi a je masallaci ƙarye uku lafiya wannan abu yawon kai ne fa ana aka maka wannan ca zaka yawa an matsa baka nan ma an ban manta ba akwai shekarar da malam suka sa mana wani tsari kawai wani ustaz abdulaziz wanda yake mana karatu ƙarye uku aka tada mu ni za a yi karatu ƙarye uku na dare karatu za a yi to kaga abin da ba a saba ba ba a saba ba saboda mi saboda mu wallahi wallahi mun sake tsari in dai karatu muke so na ilimi neman ilimi muke so na haƙiƙani da gaske ana neman ilimi amma in kuma so muke mu ci gaba a kamun iska irin wannan to wannan kuma sai dai mu ta'adda Allah subhanahu wata'ala ya sace mana wato hali ya sa mu gyara Allah ya sa mu gyara Allah ya ba mu ilimi mai amfani ganin lokaci yayi akwai sauran abubuwa wanda ya kamata mu gayya amma dai wa bi hadha alqadar kifaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma ilimin mu da muke nema albarka gabaki daya Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah subhanahu wataala kuma ya kare malaman mu gabaki daya Allah subhanahu wata'ala ya datar da su ya ƙara ƙarfafa musu akan karantar da mu da suke yi Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan abubuwa a cikin mizani na abin da ya shahi ladan su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين